والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله خطبتي اليوم بعنوان الأنثى المدللة في الإسلام هذا هو العنوان لكن الخطبة اليوم تختلف نوعا ما عن سابقتها حيث أن القسم العربي يكون ناقصا اليوم وأرجو في الخطبة الأولى أن تكون حوصة هي الصائدة وكذلك في الثانية لمضمون الرسالة التي ضمنتها الخطبة اليوم yan masu daraja kuɗi mu da ɗan canji yau kaɗan wajen harshen abinda muka saba shine farko a fara gabatar da arabiya akhtuba ta biyu a yi larabci wannan shine abinda muka taso a kai muke kuma ba kuma fasawa za mu yi ba sai dai bai hana bai kuma kore kai duk gaba da hausa gaba ɗaya ba a wata ma suna cewa ka kai ma da kowane yare saboda ma'anar hudu ba saƙo ya kai amma saboda ganin ga yanda asalin yake muka ce la asalin ne arabiya ta fara zuwa sannan yaren da al'umma ke ji saboda saƙon ya kai ga kowa ga kowa allah ka datar da mu hudu ba ta a yau na samu ta suna mace 'yar gata 'yar gatan musulunci ko ka ce mace wannan 'yar gatan a gidan musulunci al'unsa tilkal mudallala fil islam wannan almudallala 'yan lelen a da'irar musulunci hikimar ɗauko wannan hutuba a yau ko wannan unwani saboda da yawa cikin al'umma akwai abin da ya ɓuya daga tunaninsu na game da matsayin mace kuma ga nasoshi na ƙur'ani kullum muna karantawa kan wace ce ya mace kai tsaye zan koro nasoshi ne da suke magana kan mace aya ta farko Allah na cewa walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja والله عزيز حكيم بقرة كنان آية ميتان دا أشرين دا تقوس ولهن سمامات سنادا واجبين أباسو abinda aka wajabta musu na haƙi su maka ba su sai dai maza na da daraja a kansu Allah shine mabuwayi mai hikima kaga nan ya ce walahunna ya tabbata gare su irin misalin abin da aka wajabta musu ba maganan bambantawa a wannan janibin kaga nassi ne akan ya mace dan karka rudu da surutu wasu mace mace mace mace musulunci shi zai gaya maka wace ce mace shi mutunta ta yi kimanta ta har a zamanin yau sai dai idan mace ta butulcewa Allah ta wannan wani abu ne kuma daban Allah ka tsare mu ɗai kenan na biyu Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun matayenku tufafi ne gare ku aka koma gare su tufafi ne sura ta biyu bakara kenan aya 187 yanda namiji kan kasance da mata ta rufa mai asiri haka shi mai kamata asiri shi yasa Allah ce su tufafi ne gare ku haka koma gare su kenan namiji kasashe ne ragage ne ba da mace ba kaga nan mutunta ya mace ne tunda har an bata wannan matsayin ban san wani kundi a duniya ko wani addini da ya mutunta ya mace irin wannan ba babu shi je ka bincika karkab biyu kenan aya ta uku Allah ta'ala sukutun da guda ko ce matsala ta uku sukutun da guda ga sura mai lamba hudu sunanta suran mata suratun nisa babu inda kake da suratun rijal a ƙur'ani babu amma ga suran mata al'amuransu ne matsalolinsu ne su waye za ka aura ga suna an gaya maka su haramun ne ka auri mata ɗai-ɗai-ɗai gida goma sha biyar a ƙur'ani tun daga aya ta ashirin da uku har zuwa da hudu a sotun nisa allah ce karku aure kaza saboda ka da matsayin ya mace gaya min addini da ke da irin wannan dokoki dalla-dalla da ya shafi mace sannan kuma sura sukutun da guda aka samu sunan mace suratu maryam ai mace ce kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya san wannan mata ai ba yar shi bace ba matar shi bace bal tana ma cikin wata kabila ne da ke kallon larabawa a kaskanci aulakance yahudawa to ya aka yi kuma sallallahu in ka karanta qur'ani kamar da suke faɗa ya bai sa suratu fatima ba sai sa suratu khadija a a in huwa illa wahyun yuha allamahu shaddul quwa wahyin Allah ne kaga shi kana maka cewa qur'ani daga Allah ne kai cikin dalilan sai na san maryam bai hudiya ce matun da Allah ya yabe ta Allah ya ma annabin shi wahayi to ita ce ita ce sura mai lamba goma sha tara suratu maryam mun sha tattaunawa da kiristoci ku nuna mana a littafin ku tun daga littafin fitowa a farawa fitowa kubuwar shari'a lissafi sun littattafai ne har zuwa ru'uya ta yohana a ina ne aka mutunta mace irin wannan kafirin duniya sun san wannan dannewa suke walakin na zalim bi ayatin lahi ya jihadun suratu maryam sannan ka dubi yanda a cikin wannan sura allah ya fito da mutuncin na na maryam je ka karanta aya mai lamba goma sha takwas lokacin da mala'ika ya zo ya tsaya a gabanta mai ta ce da shi inni a bin rahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin allah karka zo kusa da ni kaga fitar da mutuncin ya mace ya ce mata aini manzo ne li ahaba laki gulaman zakiya aya 19 sai ta bashi amsa a aya ta 20 a cikin surar qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku ko wa lam aku baghiya da kaka zan haihu bawan Allah namiji bai taba shafata da aure ba kuma ni ba karo ba kaga yadda ƙur'ani fitar da mutuncin ya mace kamun kai anan ƙur'ani da yawan abu da kundin ka ne ya kai musulmi tsarin ka ne na Allah to ka rike ka bayyana ma duniya mana ka daga kanka ka ce duniya ba wani addin da ya mutunta mace iri na duk wani surutun empowerment duk hayaniya ce neman cin kuɗi ne kawai da ƙarya galiban kaɗan ne za ka samu daidai ko masu daidai akan daidan kaɗan ne suke da fahimtar ma me ake ciki addininsu saboda talauci duk ya gigita kowa kuɗi ake ta nema kawai sai mutum ya aje addinin shi yana mai yahuda yake ma bai sani ba Allah ka kare mu wuri na biyar Allah ya ce ku ji da kyau ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Allah ce na buga misali ga kafirai ga matar annabi Nuhu ga matar annabi Lutu kana ta tahta abdain min ibadina salihai dukkan su su nan suna karkashin bayin mu guda biyu Nuh da Lut amma fa khanatahuma sai su matan nan biyu suka kha'inci annabawa guda biyu na'am sai Allah ce ne falam yughniya anhuma min Allah shay'an da annabi no da lot ba su yi musu maganin komai ba aka ce da su ku shiga wuta tare da masu shiga ma'ana ya ku kafiran duniya ga wata can ga wasu kafiran matan ƙarƙashin mumine annabawa amma da ba su bi su ba zama ƙarƙashin da musu amfani ba a nuna maka musulunci ba alaƙarka da wani bane a'a ga matan nuh da matan lut Allah ya faɗi wannan a cikin sura mai lamba 66 aya ta goma sannan kuma ce wa daraballahu matsalan lillazina amanu to ga misali ga muminai wancan ga kafirai ko nan kuma ga muminai imra'atu fir'aun matar fir'auna ita ce ainihin hasiya ko ka ce asiya yar muzahim suka ce da karfin cin to fir'auna ya aure ta ba ta so amma tana ke shi to ya fi karfinta ne lokacin da ce ta ce rabbi bin li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin tace ya Allah ka cece ni daga wato sharrin fir'auna ka kuma gina min gida a wurinka aljanna kwacin daga fir'auna haka daga mutane adh-dhalimi kaga ita kuma a yanayinta ita mumina ce matar mijin kafiri amma misali na farko matayen kafirai ne mazajen su kuma mumine ne ka duba amma da ta zauna ƙarƙashin ainihin wato kafiri tana da imani sai kafircin shi bai cuce ta ba waɗancan kuma ainihin ya zamanto kafircin su ya kore su gabarin cin amfanin zama da annabawa duk wannan kaga mata ne kuma wa maryam babnata imratul asr farja ga kuma maryam yar imrana wadda ta ainihin kare tsirci ga barin sabon Allah kaga duk waɗannan mata ne da Qur'ani ke maka magana akan matsayin su wannan kaɗan kenan ba iyakan su ba kenan amma fa sannan ka je ainihin wuri na bakwai Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi ambaton sifofi guda goma duk inda ya ambaci mace namiji sai ambaci mace innal muslimina wal muslimati daya wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sabiqina was sabiqati wal khashi'ina wal khashi'ati mun faɗi was sabiqati sannan kuma wal mutasaddiqina والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذكر كثيرا والذاكرات سيبنا في قد أقوما إن المسلمين والمسلمات حزوا كرشي سمي الله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما دكا ننسو كما ونن آية أتكن سورة ملمبا 30 دبير تكي suratul ahzab a dalilin mace ma aka saukar da aya din na na ummu salama kenan qur'ani yana fito maka da mazaya na mata su kuma su surutun yanci mace suna fitar maka da khazaya ababen kunya ne wancan mazaya nasu kuma khazaya alkhizyu wa na'udhu billahi min alkhazaya wa nas'aluka allahumma min almazaya sannan har wa yau a cikin sura mai lamba 42 suratu shura je ka karanta aya 49 Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard ya khluqu ma yasha sai ce ya habu liman yasha ume inathan Allah shi ke baiwar ƴaƴa mata ga wanda yake so mace fara ambata bai fara ambatan namiji ba sai malamai suka ce mace da kuke rainawa din nan har kuke kashe ko larabawan jahiliya to ita fara ambatowa nan yana baiwar ƴaƴa mata ga wanda yake so kenan a baka ƴa mace ba matsala bane dan uwa mutunci ne ya danganta ga yadda ka sarrafa ta larabawan jahiliya ne ke kyamar haka har in an ce ma ɗayan su an bashi ƴa mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون can cikin sura mai lamba goma sha shida ɗayan sun aka ce an haifa maka ya mace sai bakin ciki ya ce na shiga uku mace kuma sai je jefa ta a cikin kwata ko a rami har an ce ɗayansu da aka haifa mai mace yana kullace da ita sai da ta fara wayo sai ce kai je ya ramin can ki dauko sai ya dauki zobe ya jefa a rami shiga ki dauko min tana shiga sai ja kasa rufe ta tana kuka ce uskuti ya mallashai anta li khizyun wa arun wa shanar yamin shiru ya wadda ba komai take ba musulunci ce a'a ba haka abin yake ba duk mata muku hango wannan duk wannan darajar sai masu feminism na ƙarya masu shigo da empowerment da manufofi na sharri nana asma'u ishewu dan fodiyo a 1838 je kai lissafi 1838 shekara kusan 200 ita ta kirkiro kungiyar 'yan taro taro ai taruwar mata abu biyu ne a gabanta a lokacin empowerment na mata ashe empowerment da kake magana tantani an yi a kasar hausa amma sun karfafi mata ne da tsoron allah da takawa ba da karyar wani ainihin ngo suna shiga lunguna-lunguna da motoci wai educational education ko kuma ignoranticial ba educational ba ne ignoranticial ne jahilci ne what is educational there it is ignoranticial daga ignorance inda har manufarku irin wannan to ba educational ba za mu ba ku lissafin mataye da yawa a tarihin musulunci la'alla lokacin ba zai isa ba amma lokacin tafsiri yau za mu zazzago da yawa cikinsu mana aisha hadisanta nawa dubu biyu ɗari biyu da goma in ji azrahabi wake celebrating na wannan ilimin nata wake yi na'am saboda haka yan uwa masu daraja na na maryam kenan ga abin da ta faɗa sannan kuma na tara Allah ce waqada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana suratul isra aya 23 ubangiji ya hukunta karka bauta ma kowa sai shi iyayenka biyu kyautata musu uwa tana ciki ba ma wannan ba yace ya rasulullah wa zan mutunta ciki yace babarka sewa yace babarka saiwa babarka Allahu akbar mace an bata haƙƙi nawa uku na gaba sai ko mahaifinka duk ki san Allah ya mutunta ki ba na'am ai ba sai kin shiga irin na kafirai ku je kauye kuna ta surutai abin da ba shi bane ko musulmi ne idan yan kudu sun yi ku dawo cikin hayyacin ku mana ku ce ya ko malaman musulunci ya hukuncin abu kaza ku gaya mana tukun kafin mu fara don kuma faɗa cikin abin da yake ba daidai ba waɗannan kenan wasu daga cikin ayoyin suna da yawa shirka musulunci tun kafin a haifi mace ya girma mata don ya ce ya habu liman kalmata zo duniya ya ce samar da ita baiwa ne kafin ta zo da ta zo sai karanto muku wannan hadisi hadisi ne wanda yake ainihin wato nana aisha take cewa allah kara mata yadda take cewa ja'atni imra'atun wata mace ta zo wurin jinar aisha wata mace ta zo wurina a gida wa ma'ahabnatani laha tana da 'ya'ya guda biyu ita matar fasalatni falam tajid indi shay'a matar ta roƙe ni da Allah ki taimaka min ƴaƴa mata guda biyu ba abinda ta samu a wurina in ji Aisha ba abinda zan bata ghaira tamratin wahida dabino ne kwaɗe na bata dabino kwaya ɗaya shi na ba matar matar da ta karɓa fa'atatha iyaha ta bata fa'akhadhatha faqasamatha bayna ibnatayha matar ta karɓi dabinon ta tsaga dabinon ta ba ayanta guda biyu uwa ke ba ta kanta take ba ta yi ayan take yi walam ta'kul min ashin ji aisha bata ci komai ba cikin dabinon sun maqamat fa kharajat ta fita ta bar gidana ita da 'ya'yanta fa dakhala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam can sai annabi ya shigo wurina injina na aisha fa haddathtuhu hadithaha sai manzo Allah ai kaji kaji kaji wannan matar jin haka sai annabi ce shine mahallin shahidina sai ce manubtuliya manibtuliya min albanati shay'un fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar ai duk wanda aka jarabe shi da irin waɗannan 'ya'ya mata 'ya'ya mata aka jarrabe ka da samun su annabi sai ce jarrabawa ce saboda a jahiliya suna kyamarsu har yau ma akwai masu haka to wanda aka jarrabe ya mace tana da matsaloli da yawa irin nata bukatunta da yawa sai ka yi jan ido sai ka sa ido ashe jarrabawa ce linabulukum ayyukum ahsanu amala annabi ce wanda aka jarrabe shi da waɗannan 'ya'ya mata guda ya kyautata musu za su zama hijabi gare shi gabarin shiga wuta ka duba ganin addinin da ya ce kyautata ma 'ya da ka haifa kan da garki ne gabarin shiga wuta gare ka babu sai dai su mai da matan hanyar sha'awa da fasari da sabon Allah wannan hadisi al-bukhari da muslim sun fitar da shi bukhari hadisi mai lamba 118 muslim hadisi mai lamba 2629 agun imamu tirmidhi hadisi mai lamba 1013 sai ce fasabara alaihinna kunna hijaban minan nar idan yi haƙuri akan tarbiyyar su za su kasance hijabi gare shi gabarin shiga wuta Allah ka datar da mu ka agaza mana ka samu gane gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata sallu wa sallimu ala nabi muhammad godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai tsira da aminci su kara tabbata ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam yan uwa masu daraja in ka ɗauki mataye masu ilimi a gidan musulunci nana Aisha siddiqa bintu siddiq adadin hadisanta dubu biyu da mai tan da goma wannan ba ilimi ba ne wa ke yada wannan ilimin cikin waɗannan hadisai mai wannan adadi guda 174 dukkaninsu muttafaqun ne alai imam al-bukhari yana da 54 ciki imam muslim yana da 68 nana ummu salama ita ce ta biyu wajen yawan rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tana da hadisai ruwaya 378 nana ummu salama kamar da baqi ibn makhalad ya ambata sha uku daga ciki muttafaqun ne alai kaga mace ce ta yi ilimi nana karimatu ummul karam almarwaziya ta rasu a shekara ta 468 al-imam ibn al-athir yace intaha ilaiha ulul isnad as-sahi ai kololuwa ce matan kan ilimi ta shekara 100 duk shekara tana aikin haji ta yi karatu gun al-imamu al-kushmi haini daga cikin rijal al-bukhari Muhammad ibn al-Makki dan al-Makki kuma al-Khatib al-Baghdadi al-Majirin ta ne tana cikin fitattun waɗanda suka ruwaito Sahih al-Bukhari me yasa ba a celebrating din su in magana ci gaba ne sai ku ɗauko mana ainihin Saint Manch a matsayin shugaban ainihin feminist ta duniya me za mu yi da kafira asalin nas ungozoma a tarihi wallahi daga musulunci aka samu asalin nas kuzo kuna maganar florence nightingale mene ne nightingale wata tangalo nas ta farko ita ce nanar rufai da binta sa'ad al-aslamiyya al-ansariya tsakaninta da nightingale shekara 1200 amma baka celebrating din su kwanaki na je lecture a madoyi makarantar yan mata duk da su da farare nasu ne ce yara yan mata wace ce nas ta farko za ka yi tsuru ita ce na yi tangal na ce kash kin tangalo ai nas the first nursing sister ita ce nana rufaida al-aslamiyya an haife ta a shekara ta 620 tsakaninta da manzon Allah shekara 50 ne amma ta ga manzon Allah lokacin da sa'ad ibn ma'az aka ji mai ciwo ya samu matsala annabi ce kai shi cikin masallaci ki yi masa ainihin jinya har ya rasu kuma tana da 'yan taro irin nata 'yan taro irin na na asma'u ya shehu dan fodiyo a sokoto caliphate duk mai sa ba a fito da ilimin su da empowerment din su sai turawan sun kawo kuɗi tuku mu dinga rawan kafa na'am abinda aka kawo mai kyau mu dauka mai amfani da shi amma dole sai ya dace da culture din mu da addinin mu a Kano kamar da na faɗa ma 'yan uwa da suka zo jiya daga cikin harka 'yan uwa masu albarka masu tunani Allah musu albarka na ce matsalar da kuka samu harkar wani ajal da waye farko kafin ku fara yi kun tuntuɓe martaba sarkin kano ku tuntuɓe shi Allah taimaki sarki a tara mana duk malaman Kano mu ce ga wani abu na ci gaba da ya zo mana amma tara mana tara mana malamai a duk kundin keke da keke a ce wannan ya dace bai dace ba kafin ku yi komai tukun sannan ku fito da clean copy na ce tsakaninku da Allah an yi ba a yi ba to me na korafin malamai sun yi bayani maudoyin mu Allah ce la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna sai kun yi bayani kar ku boye ku boye Allah ya la'ance ku Allah ka kashe mun Allah ubangiji nana rufaida kwanaki na ga kasar Turkey sun bude makarantar nasin nana rufaida nasin school sun tana tarihi amma wake tana ta yanzu misali Al Jazeera sun yi documentary kan nana rufaida suka ce ita ce ainihin unguwar farko a tarihi kuma da kudin aljihunta ta gina asibiti ita take ba ta jiran kowa muku in ba biya albashi sai mu fara yajin aiki eh to ai dole dole a biya mu services random to amma ga abin da muke da shi a tarihi na mata irin kokarin da suka yi me yasa ba me yasa ba a ba su muhimmanci me yasa ba a dauko su a najeriya na faɗi 'yan taro 1838 na na asma irshewa ɗan fodiyo haka ta tara su a sokoto koya mata ilimi da addini yadda ya kamata na'am sannan kuma baya ga irin wannan ga sunan da yawa muna da mata masu kokari misali a najeriya ba ga irin su form 1 ba me yasa ba kai musu taimako wajen taimaka mata wajen sai saboda addinin musulunci ne ko manufar shine a zo da manufa amma akwai abin da yake bai hude in yana son ya same ka sai maka abin kirki tara ana goma yake so ya kama ka manufar su kenan na biyu da irin su amwa African Muslim Women Association shugaba sana ita ce yar uwa marigayya Halima matan Sheikh Abdul Wahab Allah ya ji kanta matan Afirka suke tarawa na yi musu lakca wata ran an niyame da kuma ghana mata daga wasu afirka da yawa suka zo me yasa ba kwa kiran su ce to kuna aiki musu ku rike yanda musulunci ya ce amma ga taimako a tunda addini suke tallatawa ban da su shi da abin da bai na gare mu na'am kungiyar izala tana da nisa'us sunna na kwana-kwanan nan ba matan suna kokari ba akwai yayan mu ciki suna kokari suna ta'azzuka me yasa ba a dauko su misali kaddara a ce ga taimakon da ya kamata a fitar wannan duk ba mazaya ba ne ba empowerment ba ne a ƙarfafe su mana ko sai an shiga ngo tukun a cire hijabi a dinga yawo cikin ƙauyuka ana rudar da mata da sauransu misali tukun aka samu ci gaba na'am sana'a yarinyar da ake kira hasina da tare da karatun ƙur'ani yar bauchi aka ce yanzu in ka shiga intan zaka dinga jin karatuttukanta wasu na cewa wonderful this is nigerian voice me yasa baka celebrating dinta wannan ba ilimi bane sai ce ai ga wata ta ci kwallo a ƙasa kaza ita ce ake nuna jaruba shi qur'anin fa na'am in kuma sana'a ce je ka zariya kwado da linzamin nan mata ne da yawa ke yi da yawa da hulan nan je ka barno duk mai sa ba a kai musu agaji a taliban suna kuma zana a gidajen mazajensu a'a ai zama aure suke sai sun fito har ta kai ma abin kunya ne ke ce housewife wannan ake wulakanta kai waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu sani ga sunan da yawa na fata an gane ko saboda haka lokacin da na yi khutuba waccan juma'a na yi magana kan wani yunkuri mai suna agile adolescent girl initiative for an, an empowerment na sake maimaita hudu ba satin da ya wuce a maiduguri sai ga yan uwa zo duhu malan kai mana ce kwarai mai magana ku zo mai ke gare ku amma daɗin da naji wallahi yan uwa ne masu fahimta kamar da muka zauna da su su ma jiya a nan kano wajen awa ɗaya kuma aka fahimci wuce su aika kurakuran da kuke gashi gashi gashi a cikin wuri kaza wuri kaza ga matsaloli component 2.1 ai mun karanta ana son a samar da shiri ne saboda a janye ma yara takunkumin addini ce abinda kuka rubuta fa kenan amma gyara makarantu ana yi mun yadda kun dauki physical part gangan jiki kuka dauka ba kalli ruhi ba kuma ko ruhi muke kallo kuma kuka ce takunkumin addini jihohin da za a aiwatar jihohin addini ne Kano Katsina Kebbi da kuma ina okay bangaren addinin kenan su ake kira jihohin gwaji babu ɗaya a ƙasashen iyamurai ashe addinin musulunci ake nufi kenan amma ku musulmai ne mutanen kirki masu albarka ba za ku yadda a cuci addini ba kuma mun tabbata haka ne misali to amma manufar shi ba yahudi kenan to ai malam da ma hadda hijabi muka ce da hijabin na dauke da logo na ajal da kuma world bank wannan hijabin zamu raba mutane abadan abadan abadan hijabi ma ya cika shar'in da shari'a ta ce wannan a ringa fahimtar wannan ku yi bayani al'umma ta gane duk abu wanda yake na ci gaba musulmi baya wasa da shi ilimin ya mace kalli irin kokarin da malaman islamiyya ke yi kano dai baka gaya ma kano magana ilimi da ilmantarwa sannan menene ilimi tukun menene ilimi iya turanci shine ilimi biology shine na mai ilimi ne amma musulunci shi ke da shi idan ka ɗauki ƙa'idar ruwa shine jigon rayuwa a science to ƙur'ani bai faɗa ba karanta suratul anbiya aya ta 30 yace waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin afala yu'minu za ga mana wannan ne idan ka ce ƙasa ta zama abin da suke kira spherical qur'ani bai faɗa ba walar da ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha professor Keith Moore ya karanta wajen guda shida a suratul mu'minun wala daga ne musulunta da ya kalli bayanin yadda ake gina ɗa namiji ya ce a'a a ciki embryology kici kuka ce annabin da ya kawo wannan bai je makaranta ba sai muka ce ya je amma makarantar ƙalallahu ya je mai duka ne ilmantar da shi allamahu shadidul kowa wa allama kamalam takun ta'alam ni da na makaranta ce irin ta mutu wane yasa kefin waye musulunta to abin abubuwa jama'a ta fahimta ina fata an gane ko Allah ka samu dace ka yi mana agaji ka kare kasanmu daga kowace irin fitina ka zaunar da mu lafiya wani yunkuri na sharri da makirci da kitififi da kutubalbal da munafinci Allah ka mai da shi baya alkhairin ciki Allah ka samu ci amfanin shi yan uwa da suke shiga harkoki na ci gaba suna nan da yawa Allah ta'ala ka taimaka musu ka sa su kauce ma duk abin da yake ba daidai ba ka dora su akan daidai mu gudu tare don mu tsira tare Allahumma ftah ala auladina futuha al-arifin warzuqhum al-hikmata wal ilma an-nafi wa zayyin akhlaqahum bil hilmi wa akrimhum bit taqwa waj'alhum bil afiya waj'al bil afiya rabb al-alamin Allahumma arzuqhum al-muallima as-salih lal muallima at-talih arzuqhum al-fahm as-sahih wa suhbata at-tayyiba ya rabb al-alamin Allahumma jannib auladana رفقا السوء اللهم فقههم شرور أشرار وقهم كيد الكائدين الله كتر أئم أكون وري كارس دكون إرين شري وذن صدماتا كتيمك سراكون مو دشوق بنمو كتل أرزك مو الله كتارا حبكاشي الله كتارا مكان مو البركة كقسم الله كسام زونا لاتيا دك نفتنا الله كأجي منا شوق بنمو الله كزمجا غورا غريسو كتل أرزك مو الله كحبكاشي ودن بزل الله كباس لاتيا ودن سكر mu zuwa ga Allah da imani ya Allah ya Allah ka haskaka kabarin su samun mu ka sanya masa albarka neman mu Allah ka taimake mu kullum muna ta addu'a noman mu Allah ka yi albarka Allah ji kasarkin Kano Ado Bayero kullum yakan ce damina mai albarka ba ma manci wannan magana wannan mimbarin ya hau shekaru 24 yace kai dan Usman kai ne limami ba na manci wannan Allah ji kansarki ya kwanta ya kyauta makwanci ya kuma kyauta ta baya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين